بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بايعك إن هو Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mun gama babi da yake magana akan shafa'a wato ceto, kuma mun yi magana cewa ceton nan kala-kala ne, akwai ceto na lahira, akwai kuma ceto a nan duniya. Ceto na nan duniya shine irin ceto na mutum ya shige wa mutum gaba domin ya cece shi kan wani abu da yake bukata. sannan wannan ceton nan shi ma ya kasu kashi biyu akwai mai kyau akwai mara kyau ceton da yake kan abin da bai saba wa umarni na Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan ceto ne mai kyau kuma ana son mumini ya kasance mai yinta ya kasance a kanta ceto akan abin da ya saba wa umarni na ubangiji ta'ala shi kuma abu ne wanda ba a yinsa kuma addini ya hana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan saboda haka muka rufe da hadisi na barira da mijinta muhis wanda mijinta ya kasance bawa ne baki ita ma ta kasance baiwa bayan an yanta ta sai ta nemi rabuwa da shi da ta nemi rabuwa da shi ya nemi ya kasance tare da ita in ya kalli ma na mace a hanya in ya kalle ta a hanya ma baya iya tamalu yana binta yana mai roƙonta domin ta koma yana mai rarrashinta haka zalika an ce ya yi kuka iya kuka kukan da ta kai har ya jika gemunsa don ƙauna da yake mata da kuma rashin rarrashi da yake yi don ta koma masa amma hakan bai samu ba har ta kai su da ya nemi manzo ya yi masa ceto domin a rarrashe ta domin ta yarda ta koma da aka tambaye ta aka ce mata mai zai hana ta koma sai ta ce umarni ne manzo sallallahu alaihi wa sallama yake ko kuma a ko kuma a ko kuma ba umarni ba ya ce a ba umarni ba kawai dai rarrashi ne da kuma ceto sai ta ce idan haka ne to a barta a ra'ayinta lalle ita da ta koma masa gwara uku ba akan haka duk da kasancewa akwai yara tsakaninsu to wannan ya zama sanadiyan ƙarshen wato alakansu saboda haka ceto dai ceto dai mutum ya nemi ceto abu ne mutum ya kasance mai ceto abu ne wanda ake bukatarsa mutum ya kasance mai ceto addini ya sa ya girmama sha'anin ceto kuma ya girmama lamarin masu yin wannan ceton nan to Allah ya ba mu ceto na gari kuma ya sanya mu cikin masu yin ceto kuma ya mana ceton manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan duniya kuma a can lahira ma mu dai yaqinin mu da Allah subhanahu wa ta'ala a duniya ma kana iya tawassuli manzo ya maka ceto domin shi manzo sallallahu alaihi wa sallama basharun la kal bashar ba kaman mutanen da suke cewa ai manzo baya duniya bayan watafi wafatinsa babu tawassuli babu kaza babu kaza ba haka bane ai lamarin annabawa da manzanni daban yake da lamarin sauran mutane a qissa ta al-isra da mi'raj an hadu da nabiyullahi Musa ko ba hadu da nabiyullahi Musa ba an hadu da shi a baya duniya din bayan wafatinsa ya yi magana kuma an yi amfani da maganarsa ko ba haka ba har ma ya nema a ragewa wannan al'umman salloli da aka faranta musu kusan hamsin saboda haka in dai annabi musa ya yi haka ai kana iya roƙon sayyidina rasulullahi ka nemi tawassuli ka yi ceto daga gare sa ya roƙon maka Allah domin wannan ba wa ma dalika ala Allah bi aziz a cikin kissa na al-Isra wal Mi'raj sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da yana wucewa ya sami annabi Musa cikin kabarinsa yana sallah ko ba haka ba to kaga wanda yana sallah kenan addu'a ma zai yi saboda haka tawassulinka neman addu'a ne daga wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ma ka nemi ceto daga wajensa a nan duniya kamar yadda kake nemi cetonsa a can lahira mu ba kamar mutanen da su suna tunanin cewa manzo ba zai amfane su ba lallai manzo yana amfanin mu kuma ana cikin amfaninsa kuma ba za rabu da amfaninsa ba kuma babu zarra da ba ta taba amfani da ba ta taba amfanuwa da manzo sallallahu alaihi wa sallama ba saboda shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka Allah ya sa mu dace Allah ya sa kuma mu fahimta yace babul islahi bainan nas wannan babi ne da yake magana akan gyara abin da ya shiga tsakanin ƴan uwa mumine ko kuma abin da ya shiga tsakanin mutane a takace babu ne babi ne na sulhun ta tsakanin ƴan uwa muminai idan wani sabani ya shiga tsakanin su qala Allah ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas anan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa babu alheri cikin da yawa daga sirrinsu da yawa daga najuwansu daga yawa daga ganawarsu illa mana mara bi sadaqati na ma'rufin na ma'rufin na islahin bainan nas face wanda yayi umarni da sadaka ko kuma aiki na gari wato aiki na alheri ko kuma ya kasance sulhu ne tsakanin mutane وقال تعالى والصلح خير ين صلح شيشي وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أنن الله سبحانه وتعالى ينا أمرن باينسا لسجي صورنسا كان سجارة أبن دكي سكانين سنساباني سسلح تا أبن دكي سكانين سنسكاني أبن دكي سكانين سنباداتي كوكما نساباني وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين, أخو بي بين أخويكم أنا الله سبحانه وتعالى أنا شوى للي مؤمني إن وانجونا سكي فأصلحوا بين أخويكم كجارة سكان إن وانكو مؤمني وأتقسلهم تسكانيسو لو كتن ساباني يشق سكانيسو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه أبي هريرة يا كربو دك وجن منزو تيرا أدا منشن الله ستبتا قريش ينا شوا منزو الله صلى الله عليه وسلم ياتي كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وتدب وتقبع نمتاني أكوي صدقة أكنت صدقة دواجبة ونن قبر ta bayar tana da gabobi kusan 360 to kowane gaba akwai wajibin sadaka a kanta na ta gabatar wannan haka yake a kowane rana ya ce kulla yaumin tablu'u fihi shamsu wato kowane yini akwai wannan sadakan ma kowane gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyanawa dama shi mai kira izuwa tashiri yake faɗa dama shi mai kira zuwa saukakawa ne saboda duk wanda ya ji haka lalle hankalin shi zai je can da nan yaya ta ina zan samu na biya sadaka da yake kan kowane gaba a jikina sai ya ce tadilu baina tunaini sadaka ka daidaita tsakanin mutane biyu da sabani ya shiga tsakaninsu shi ma sadaka ya ce ya ce wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha sadaka ya ce ka taimaka wa mutum game da dabbarsa lokacin da yake bukatan hawan dabbarsa ko kuma lokacin da yake bukatan aje wato kayansa da yake so ya aje akan dabbansa ka taimaka ka ɗauka masa ko kuma ka sa hannu ku aje tare sawa'un dabba take in dai a zamanin nan kana iya cewa mota babur kana iya cewa duk dai abun hawa da ka sani zai shiga cikin wani ya ce autar fawa alaiha mata'ahu sadaqa fatahmiluhu alaiha zaka hawar da shi kan wannan dabban aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqa ko kuma ka daga masa hajarsa wato kayansa wajen ka taimaka masa wajen daga ta kan wannan dabban ko kuma ka sa hannu ku daga tare wannan ma sadaka take yace wal kalimatu tayyibatu sadaqa kyakkyawar kalima tayyibar kalima da zaka furuta wa dan uwanka mumini kaninka yake yayanka ne dan uwanka ne addini ne ya hada ku ko kuma iyalinka ne ko kuma duk wani gama gari da ka sani kalima tayyiba da zai fita daga bakinka wannan sadaka ce وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة كوني خطوة ذاك يتتاكي دومينك إساء مسلاتي كوكمك إساء وجندا تكي صلى صدقة تكي وتميط الأذى عن الطريق صدقة كان قسر دا أبو ميتوتر ودق هنيا دا يكينا مسلمين شيما صدقة كاغواني اللوراني كاغواني دوسيني واندا يكن إيساء تنتبه ko kuma ka ga wani kaya ne wanda mutum zai iya taka ya huda mishi kafa ka busar wannan abun nan daga hanya lalle sadaka take muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito haka to kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sawwaka wa mutane bi haisu wannan duka kana iya yin su gabaci daya a rana kuma ka samu sadakan kuma kana iya ka yi raka'a biyu tak na walaha wanda ta ishe ka ta wadatar a maimakon sadaka ga wannan gabaɓo kuma shi mumini a koda yaushe yana tare da nafohi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda za su daɗanta mishi rayuwa za su ƙara kwantar mishi da hankalinsa kaga wannan sallah na walaha din nan kana iya ka ci moriyanta ta inda za ta iya baka ladan hajji da umra cikakke ajmadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa kama warada anhu alaihi salatu wassalam man salla subha thumma jalasa fi musallahu kana yadhkuru Allah hatta tadlu ash-shamsu thumma yaqum fa yusalli rak'atayn kanat lahu ka hajjatin wa umratin tammah tammah tammah kamar yadda yazo a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda yayi sallan asba ya tsuguna a inda ya yi sallah wasu malamai suka ce ana nufin inda ya yi sallah dinnan ya zonna ya ci gaba da zikirinsa a nan wasu kuma suka ce ba haka ake nufi ba ake nufi ka ci gaba da zikiri ne bayan sallan asuba'i har fitowar rana kana ka bita da raka'a biyu in ka yi haka to kana da ladan hajji da umra tamma tamma tamma cikakkiya cikakkiya cikakkiya in ji manzon tsira sayyidina rasulullah alaihi wa ala alihi as-salatu wassalam saboda haka kaga da wannan ka samu walaha ka biya haƙƙin wannan gabobin nan kuma ka samu ladan hajji da umra kasancewanka ka tsuguna bayan sallan ka na asuba ka ci gaba da zikiri har fitowar rana ka yi raka'a biyu sannan kuma mu duba daga cikin abin da za mu yi istifada na wannan hadisin girman sulhunta tsakanin biyu da suka samu tsabani tsakaninsu shi ma an kidaya shi cikin sadaka wato yana nan tamkar ka cire abun da yake da zafin ka cire na kuɗinka dama sadaka da ake karba shine abun da ka cire kana bukatansa ko ba haka ba ba wai za ka ba da sadaka bane daga abun da dama kai ka ƙunshi da shi baka baka bukatan shi ayyace lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ko ba haka ba infaqi da zaka yi bayarwa da zaka yi daga cikin abun da kake kauna ne zaka isa sannan kuma daga cikin abun da zamu amfana da shi cikin wannan hadisin shine sa hannu ka taimaka wa dan uwanka wajen ka ganshi yana yin wani abu da ya cancanci ka taimaka masa abu ne wanda addini ya yi kira zuwa shi kuma ya kamfama son a yi hakan saboda mutane mun muna da wani abu wala Allah na tashi na fita na ga ɗan uwana makwabcina yana aiki a shagonsa sai na ga wannan bai shafe ni ba ai wannan shi ya shafa kaga yana saka ruwa a shagon shi kaga yana daga abun da zai karya ma ɗagun kai da kake cikinsa a zamanka na mutumin da yake tafiya irin ta sufaye kaga ka zonna ka soka ka taimaka mishi ka ɗauki abun da yake bai shafe ka ba ka sa mishi shagon shi yana daga abun da yake rage ɗagun kai daga lamarin tafiya kuma kai kana buƙatan haka dan an halice ka ne dan ka kasance mutum wanda yake tafiya a tafarki irin na manzo sallallahu alaihi wa sallama ko kuma a tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da aka tashi baka tarihin manzo wallahi sai an fara maka kuma in ma ba fara maka da wannan ba za ka ji an biyo maka da ita manzo mai tawali'u saboda haka duk abin da zai karya dagun kanka ka shige sa ka yi sa to kaga wannan irin taimakawa mutum lokacin da yake daga wani abu don ya aje a dabbarsa motarsa ko babur nasa kaga babu mai yin ta sai wanda bai da dagon kai saboda haka kai zaka ribantu da tawali'u kuma zaka ribantu da ladan sadaka kamar yadda manzo ya ishara anan haka zalika furuta kalima tayyiba sadaka take wannan kuma sai ka tambita sai ka tarbiyantar da harshenka akan wannan bisa wannan kan ka samu dan baka yi wa harshen ka tarbiya ba misali in a cikin wanda ka saba da su za ka yi kalima za ka furta abin da ka ga dama to lalle za ka shiga cikin matsala kuma za ka fada cikin matsala kuma za ka kasance za ka kasance wata rana kana faɗin duk abin da ka ga dama ina fata an gane saboda haka ita furuta kalima tayyiba abu ne wanda kana yi wa harshen ka tarbiya a kanta wato kana mata training tun inda cikin wanda baka jin kunyan su ka saba da fadin abun da yake daidai kana mai kiyasce abun da zai fita daga bakinka haka zalika in ka saba da haka ko da ka shiga cikin wanda kake jin kunyan su ba za ka yi abun da bai dace ba abin da za ka yi kuma da ya shafi kunyan mutane a karshe ka fada cikin kunyan to kaga ba shi ba ne eh ba a so dai ka yi abin kunya a cikin mutane din ma amma kuma da ka sa kunyan Allah da ka kunyan Allah a sama da ka riga ka tsira daga duka biyu din haka zalika yawan tafiya masallaci yasa wasu zaka ga suna da motoci suna da babur ɗin suna da ababen hawa amma sun fi fabbala su tafi sallah da kafafuwansu don su samu ladan tattaki ko kuma babu tumanina da sukuni cikin zuciyarsu kowaye za ka ga in ka shiga masallaci ko kuma ka yi alwala kana kokarin kana mai ya ji daɗi to tare kuka ji in kuma ya ji ba daɗi tare kuka ji muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito haka wama la tadilu bainahuma tuslihu bainahuma bil adli ma'anan tadilu bainahuma yace shine gyara tsakanin su ta fuskar adalci wato sulhun ta tsakanin su ta fuskar ta fuskan adalci nesa da son zuciya to da yawa zaka ga kai sulhu tsakanin mutane guda biyu amma zuciyanka za ka ga ya yana iya karkata zuwa ɗayan kuma dukkanin su biyu mumine ne ‘yan uwanka ne saboda haka dangantaka da yake tsakaninka da wannan shine abun da yake na dangantaka na tsakaninka da wannan saboda haka dole ne ka hukunta tsakaninsu da adalci tunda dan Allah ake yi kuma Allah baya karban in ba na adalcin ba inna Allah la yasli la yazlimu مثقال ذرة كما إن الله حرم الظلم على نفسه كوبا هكذا يتي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا saboda haka adalci da za ka yi tsakanin su shine gusar da zalunci kuma ka kasance bisa wato hanya da Allah yake so wa an ummi kulthum binti uqba bin abi mu'ayth radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها أم كلثوم بن عقبة بن أبي معيط ألا يكار متى يردا تاكردو دك وجن منزو صلى الله عليه وسلم تنا ميتشوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزو صلى الله عليه وسلم ناشوا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ba makaryaci ba ne da zai gyara tsakanin mutane ko ya sulhunta tsakaninsu ya isar da labari ko kuma ya faɗi alheri me ake nufi da wannan wato bai yi karya ba lokacin da wani ya ce da aka ambaci wane kawai wane a wane kam ainihin ba ni ba taka gidansa sai kawai ka yi ka tinkare shi ka ce ni kuma na ji ɗazu ya ce wallahi ba abin da yake so kamar ya ziyarce ka a gidansa ko bai faɗa ba a nan aka ce to ba ƙarya ya yi ba inda shi ya isar da labarin kirki ne domin sulhunta tsakanin muminai shi asali ba a yi hakan ba amma da ya ji wancan ya hau sai ya yi ƙoƙarin ya soko da shi kuma ya aje shi a hanyar Allah wato dabara ne ya yi a nan ba ƙarya ya yi ba shi ne ya ce laisal kazzab ba makaryaci yake ba wanda ya gyara ko kuma ya sulhunta tsakanin muminai da suke cikin tsafani da wato ya isar da labari ya isar da alheri ko ba haka ba kuma ya faɗi alheri muttafaqun alayhi sai wata riwaya ta muslim kuma da akwai ƙari a cikinta تشي ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث yattace ba ta taba jinsa yana rangome cikin abin da mutane suke faɗa suke furuta illa fi salasin sai a wajaje guda uku ina da ina kenan tani ta ce tana nufin alharba a yaƙi domin yin ƙarya a yaƙi nau'i ne na yaudara da kuma irin ta yaudara ta yaƙi da ake amfani da ita wato kana iya zoliyan abokan gabanka wato yaudara mai amfani shine yaudaran da za ka zoli abokan gaba a filin daga kayi ne su sun zata misali gudowa kai sai suka bi ka alhali kai ka ja su ne su shiga cikin tsakiyanku domin ku samu galaba a kansu ko ba haka ba ko kuma ka hadu da arna ne kana tafiya sai ka hadu da arna sai suka nuna maka kai a cikin aminci kake ai kai dan dan ina ne ai ni dan garin da ana ce masa salam ne a to mu kuma ai ba mutanen salam muke so mu yaka ba ai mun zo mu yaki mutanen hanam ne saboda haka ka kalle su ne a hanya kai baka kalle su ba sai ka ce eh ai na kalle su yanzu ku ya ga mutanen nan za ku yi ai kar kuma fara me ya faru ai mutanen nan sun linka ku kusan ɗari wallahi in kun je ina gaba wanda zai koma cikin ku alhali kuma su fitowa ma ba su yi ba to kaga ka sa wa wannan arnan nan tsoro cikin zukatansu sun juye sun koma alhali kuma menene alhali kuma su ko fitowa ma ba su yi ba waɗannan to kaga wannan yana da amfani ko da ake ka yi amfani don kar a zo a zubda jinin ‘yan uwanka mumine to kaga na ɗaya kenan wato baya rangwame in ba a cikin guda ukun nan ba na ɗaya mun same ta ko na biyu ya ce al'islah bainan nas shi ne sulhunta tsakanin mutane guda biyu misali ka zo ka samu a mata da miji ne sun samu sabani tsakaninsu sai ka zo ka sami shi mai gidan ka ce ai wannan yarinyar nan tun da ta koma gidansu kuka bai tsaya ba har makwabta suna ji ga shi yanzu bakin mutane ma ya kusa ya mamaye ka ana ma tunanin cewa ai kai ne ma baka da mutunci baka da tausayi baka da rahama kaga in mai jin tausayi ne zai ji tausayin haka kuma hakan bai faru ba sai ka je ka same ta ita kuma ai shi bawon Allah nan ai tun da kika tafi abinci wannan bai samu ya ci daidai da loma uku ba kuma ko me ake kami shi na abinci sai ya ci ai na girki sai wace alhali haka bai faru ba to kaga ka kai wancan ka kai wannan kuma ka dawo da su kuma ka kulla abin da Allah yake so a kulla dama shi saki abghadul halal ila Allah talaq abghadul halal ila Allah talaq wato saki yana daga cikin abin da Allah bai son shi wato cikin halal da Allah bai so shine saki kamar yadda yazo cikin hadisi sai wa hadithar rajul imra'ata hadithar rajul imra'ata shine shi dai mijin ya daɗanta mata rai saboda gyaran miyansa saboda gyaran alaka da yake tsakaninsa da iyalinsa hadisan rajul imra'ata wato zancen mutum da yake yi da matarsa wata ran zaka ji ya ce ai duk duniya ba irinta ko ba haka ba wala Allah yana kokari karin to shi ne lamarin da yake haka zalika ko kuma ita domin gyara zamanta da mijinta ta gaya miji cewa kaza kaza ai sama ita tun an hage ta ba ta taba sanin cewa akwai kauna da zai wuce kaunan iyaye ba sai da ta hadu da shi duk yana faruwa to kaga wannan duka maso don gyaran wato zama ne saboda haka Allah ya gyara zamantakewan ‘yan uwa mumini kuma ya taimaka albarkacin mazo sallallahu alaihi wasallam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب متفق عليه معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه ويسترفقه يسأله الرفق والمتألي الحالف سيدتنا عائشة تاكربو ألا يكارم ألا يكارم سيرنا تاكربو دقوجا منذ صلى الله عليه وسلم تنا شيئا manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ji mutane guda biyu suna cikin husuma a kofa muryarsu ta daddago har ana jin su cikin gida wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhara wa yastarfiquhu fi shay'in dayan su yayi yana neman dayan su yayi masa rage ko kuma ya tausasa masa wa huwa yaqulu wallahi la afal shi kuma wanda ake bukatan ya tausasa yi rango mai yi ragin nan yana ce wallahi ba ni yin haka wallahi ba zai yi ba wallahi ba zan yi ba fa kharaja alaihima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa sai ya fita musu fa qala aina al muta'alli ala Allah la yaf'alu al ma'rufa yace ina ne wanda yake magiya ma Allah yake rantsuwa da Allah yake rantsuwa da Allah yana cewa ba zan yi alheri ba ba zan aikata alheri ba faƙala ana ya rasulallah ya ce gani ya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi falahu ayyu zalika ahab sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ce da shi ka masa wato ɗaya daga cikin abun da ya bukata muttafaqun alaihi ma'ana يستوضعه متفق عليه بخاري ده مسلم ne suka rawaito haka ma'ana yastawdi'uhu yas'aluhu an yada anhu ba'd daynihi ma'ana ma'anar yastawdi'uhu shine yana neman ya masa ragi ko kuma ya rage masa wani abu daga cikin bashi da yake bin sa saboda ya ga ba zai iya biya ba shi kuma bai kasance daga cikin wanda za su ɗauka ba za su biya ba shine anan yana neman a ɗan rage masa dai wani abu ويسترفقه ويسأله الرفقة يسترفقه كما ما ننسى شيني ينا نيما يتوسى سامسا ينا نيما يتوسى سامسا سنن كما والمتألي شيني الحالف وتومي رنسوا to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya da ya fita ya same su me yace da su yace falahu ayyu zalika ahab wato to lalle kam ko ka rage masa ko ka tausasa masa wato babu mafita face ya yi abu ɗaya cikin biyun nan saboda hali ne ta kai makura har aka kai wannan halin kuma a ce ya bar shi bai masa rangwame ba kuma bai tausasa masa ba kaga abun ya yi yawa kuma ya yi muni wato abin da za mu yi istifada cikin wannan hadisin shine mutum a koda yaushe ya kasance ya yi wa kanshi tarbiya na taimako duk lokacin da muminai wani abu ya shiga tsakaninsu kuma sun nemi rangwame kuma zai iya ya yi iya gwargwadon abin da zai iya yi kar ya ce ba zai yi gabaki ɗaya ba tun da dai hakan zabi hakan shine zabi manzo sallallahu alaihi wa sallama to lalle akwai mafita a hakan akwai kuma samun salama wa an abi al-abbas sahal bin sa'd bin sa'idi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقر القهقر وراءه حتى قام في الصف فقدم رسول الله فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين, حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه معنى حبس أمسكوه ليضيفوه سيدنا أبي العباس سهل بن سعد الساعدي الله يكارى مسيرة shi ya karbo wannan hadisin daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama yana ba da labarin cewa da ya iso wa manzo sallallahu alaihi wasallama labarin bani amr ibn aufin wanda ya kasance na wani wato sabani da ya shiga tsakaninsu su mazauna ne kuba'a da take madinatul munawwara kuba'a da take dauke da masallaci mai tarin albarka wanda sallah a cikinta yana da falala da gaske to idan mutane sun je madina suna zuwa wannan masallacin domin su samu ko da raka'a biyu ne hudu ne ko kuma shida ila abin da Allah ya sawwaka musu to mazauna wannan anguwan ko kuma mazauna wannan gari da yake cikin madina an samu sabani tsakanin su wanzu sallallahu alaihi wa sallama da ya ji bai jira sun kawo kuka na zuwa wannan ba zuwa kotunsa ba yana ji ya tashi ya isa gudun wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuslihu bainahum fi ulatin ma sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fita domin ya je ya gyara ya sulhunta tsakanin su ya gyara abin da ya shiga na tsakanin su na sabani cikin wasu da mutane da suka kasance tare da shi domin su je su rakasa fa hubisa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa hanat as-salah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya je sun dan jinkirta manzo sallallahu alaihi wa sallama domin su masa liyafa dan ba wanda zai ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo bai kasance mishi idi a wannan ranar ba saboda haka suka ga lalle lalle manzo ya zo musu to lalle su ɗauke ta wato walima su karrama shi su masa abun da ya kamata a yi wa bako kuma lalle sun samu bakon da babu irinsa sai anan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dade wa hanati salatu lokacin sallah yayi faja'a bilal ila abi bakr as-siddiq radiyallahu anhuma sai bilal yazo wa sayyidina abi bakr as-siddiq Allah ya kara musu yarda gabaki dan su yace ya ababakar inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad hubisa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dade a inda ya tafi wato yana nufin lalle akwai dalili da ya kama mutanen nan sun kama manzo sallallahu alaihi wa sallama wato sun jinkirta shi tare da su wa halatu salatu ga lokacin sallah kuma yayi fa hallaka anta umman nas yace shin zai yi ka kasance wato limami wa mutane ka ja mutane sallah qala na'am in shi'ta sayidina abubakar an santa ya bashi ya ce in kaga haka daidai ne in kaga haka yayi to shi kenan fa aqama bilal min salah sai bilal da ya ji haka sai ya ce tunda dai ya bar hukuncin alkalancin a hannunsa sai ya tada sallah domin sayidina abubakar ya ja mutane sallah dan su sun kasance cikin tarbiyyar manzo sallallahu alaihi wa sallama sallah suna yin ta a lokutan ta ne kuma Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina كتابا موقوتا كما ياتي أحب الأعمال إلى الله الصلاة cikin tafi suna sayyidina abubakar tafi domin ya gane cewa manzo ya zo sai ya ce wa kana abubakar radiyallahu anhu la yattafitu fi salati sayyidina abubakar idan Allah ya kara masa yarda ya kasance daga cikin mutane da ba sa waiwaye cikin sallarsu in sun shiga cikin sallah duk abin da ya faru bayan sallah ma za ka ji shi bai da labarinsa domin shi ana shiga cikin sallah da zuciyansa kamar yadda gababun jikinsa suka fuskanci alƙibla haka zuciyansa yake fuskantar alƙibla falamma aktara nasu tasfiqa iltafat da mutane suka yawaita wannan tashin nan sai ya juye da ya juye fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama sai manzo ya masa ishara da ya karasa sallansa ya ci gaba da sallansa wato ya ci gaba da sallansa sai abubakar radiyallahu anhu fa rafa abubakar radiyallahu anhu yadahu fa hamidallah sai abubakar radiyallahu anhu ya daga hannunsa ya sama ya gode wa Allah malamai suka ce abin da ya sa yi haka godiya ne ma Allah subhanahu wa ta'ala domin ya ji manzo ya ce masa ya ci gaba da sallansa ya ci gaba ya karasa sallansa wato manzo ya yarda da jagorancinsa wato ya yarda da limancinsa to wanda mazo ya yarda da limancinsa ai shi kenan ya samu karbuwa dama asali limami ana so dama ya isar ne ko ba haka ba shine aka ce kada ka yi in ba in bai yi ba ko ba haka ba inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi ko ba haka ba saboda haka tun da an yi ta domin kai kai koyi da shi ka bisa akan abin da yake yi lalle an san nashi fitacce ne mai cirewa saboda haka ya gode wa Allah akan ni'imar nan amma fa duk da manzo ya yi ikirarin cewa shi limami ne kuma ya cancanci ya limance mutane raja alkahkara wa ra'ahu hatta kama fi safi bai yarda ba sai da ya koma baya har ya daidaita cikin sahu fataqaddama rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo ya wuce gaba fa salla linnasi yayi wa mutane sallah a zaman limani falamma faraga bayan sun idar da sallah bayan ya idar da sallah aqbala ala nasi sai ya fuskanci mutane fa qala ayyuhan nas sai yace ya ku mutane malakum hina nabakum shay'un fi as-salati akhadhtum fi at-tasfifi mai sa da wani abu ya auku cikin sallanku ya zamo kun hadu cikin tafi wato ku ya zamo kuna masu tafi innama taswiqu lin nisa'i tafi na mata ne man nabahu shay'un fi salatihi falyaqul subhanallah duk wanda wani abu ya auku cikin sallansa ya ce subhanallah shine ta inda fuka hau suka samu wannan cewa in mutum yayi wani abu da ya shafi wani mantuwa ne a sallah ko wani abu sai kan ji ana subhanallah ta inda ta bullo kenan fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqulu subhanallah illa tafata ba wanda zai ji sa a lokacin da yake ce subhanallah din nan face ya juye wato subhanallah din nan kamar alama ce munabbiha da duk wanda ya ji ta zai samu tambihin cewa akwai wani abu da yake wakana sai ya ce ya ababakar ya kai ababakar ma mana ka an tusalli bin nasi aina in ashabtu ilai me ya hana ka ka karasar da sallanka a zaman limani ga mutane bayan na maka ishara bayan na maka isharan ka ci gaba da sallarka fa qala abubakar sai abubakar ya ce ma kana yanbaghi li ibn abi quhafa an yusalli bin nasi bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulallahi a'a ai bai dace ba ga ɗan abi hafa ya kasance jagora wa mutane limami ga mutane ya limance mutane alhali a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yadda sayyidina abubakar yake girmama manzo sallallahu alaihi wasallama bai yarda bai yarda da wani jagora face manzo sallallahu alaihi wasallama bai yarda ya kasance limami ga manzo sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito haka ma'ana hubisa ma'anan hubisa amsakuhu li yudayyifuhu am wato sun kama shi domin su masa liyafa domin su masa wato karamci irin karamci da ake gabatarwa mabako to cikin wannan hadisin akwai abubuwa da yawa da za mu yi istifada a ciki daga cikin abubuwa da za mu yi istifada a ciki na farko duk wani wanda yake da alaka da wani harka na masallaci to ya yi ƙoƙari ya san fikhun da ta shafe ta a cikin wannan hadisin an nuna mana cewa bilal faƙihi ne kan abun da ya shafi sallah shi yasa da lokaci ya shiga ya zo ya ce wa sayidina abubakar ne siddiq lokaci ya yi kuma ina ga an jinkirta manzo sallallahu alaihi wasallama a can kana gaba za mu yi sallah ba fiƙihun ne ta kawo haka wato da yake yana da masaniya yana da fiƙihun cewa yin haka ɗin wato ba kuskure ba kuma babu abun da dama manzo sallallahu alaihi wasallama ya aje su a kai kamar su riki sallan su hannu biyu cikin lokutanta shi yasa sayyidina abubakar in ya tura ka wali gwamna wani gari ko kuma ya tura ka jagora wani waje za ka yana maka wasici cikin wasici da yake wa jagorori ko kuma gwamnoni da ya tura su garuruka na musulmai a cikin lokacin inna am inna ahamma amrakum indiya sala wato mafi girma cikin abubuwa lamura da ya danka a hannunsu babu abun da ta kai sallah babu abu da yake sama da sallah saboda haka lalle lalle duk wanda yake da alaka da wani abu da ya shafi na masallaci ya yi kokari ya san fikihun da take tattare da wannan sannan kuma abu na biyu su masu hidimta wa masallatai da suke kan aikinsu muddin ba su kauce wa hanya ba a bar su su yi aikinsu a kyale musu kayansu bi haisu a bar su su yi aikinsu dama aikin yana hannunsu a bar su su yi aikinsu a kyale musu kayansu dama su suka san wato fiqhu da ya shafi idaran wannan harka da ta shafi masallaci shi yasa sayyidina abubakar anan da ya masa magana ya ce masa idan ka ga hakan yayi wato ku ne da masallaci ku ne da wannan tafiyar saboda haka in kaga hakan shine daidai in kaga hakan ba kuskure ban kaga hakan yayi to bismillah mun sallah da ko ba haka ba amma kaga lokacin da aka zo aka ce wa sayyidina abubakar a jama'a qur'ani a zamanin sa yace me yace ba zai yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ko ba haka ba a lokacin kuma shine khalifa amma anan bai ce haka ba anan bai ce haka ba ya bar shi saboda me sa irin ta fadin masu fadi a bar mar kayan shi ina fata an gane to Allah ya samu dace sannan daga cikin abun da za mu fahimta cikin wannan hadisin shine zabin lokaci ya fi zabin limami wato kaga wata rana muna iya samun limami na masallaci an jira an jira an jira kusan misali minti arba'in bai fito ba ko ba haka ba kuma kowa yana zura ido dai yana jira dai har yanzu to saboda haka kwamiti na masallaci su san yadda za yi a san mafita ga wannan in limami ya samu jinkiri bai samu fita ba to wane ne wanda zai miya gurbin sai ya doki wannan gurin da da dai sauran dai irin abubuwa da ya kamata a yi kaga bilal ya san wa ya kamata ya kasance a wannan gurin da lokaci ya yi kuma ya ga ya kamata kada a fita daga lokaci sai ya sami wanda ya dace da wannan guri wanda shine sayyidina abubakar ya zo ya gaya mishi sannan kuma daga cikin abun da za a yi istifada cikin wannan hadisin duk da ta kunshi abubuwa da dama wannan hadisin malamai sun jero kusan istifada fiye da goma kan abin da ya shafi wannan hadisin daga ciki jagora lokacin da ake buka mutane sun fada cikin saɓani a zamanka na babba jagora kada ka jira sai sun iso ka tukuna ka tashi da abin da ya shafi sulhu tsakaninsu tashi ka je musu kaga manzo bai jira sun taso sun zo kotunsa ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana jin wato akwai saɓani tsakaninsu yana jin cewa akwai rigima da rikici da take so ta taso tsakaninsu sai suna zonne kwatsam suka ga manzo ya shiga cikinsu to kaga yanayin yadda tafiyan take sannan kuma daga cikin abun da aka yi istifada daga cikin wannan hadisi na fiƙo shine cewa mutumin da ya fara sallah wani zai fara sallah wani kuma zai iya ƙarasarwa kaga sayyidina biyu bakar shi ya fara sallah سيدنا أبي بكر سيدنا أبي بكر شيء فارا صلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما شيء يزو يكار سر صلى أتكيش وانا حديث يانا دا فائدوجي ديوا دا cikin fa'idojin su yadda sahaba suke girmama manzo sallallahu alaihi wa sallama Abu Ja'idi ne manzo ya jawwazar masa ya masa ikrari cewa ya ci gaba da limancinsa ya tsaya inda yake karasar da sallansa amma zuciyarsa ba ta yarda masa ba saboda girman manzo da yake gani saboda haka akwai girman manzo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai girmama sa a gane cewa lalle shine kankad shine a sama shine jagora kan duk wani abun da zaka shiga ciki kan duk wani abun da ذاك أيكتا إنه تعالى سميع مستجيب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين